ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران لا تستمع ما لا يتكرك سوراري قول الضوارب بالحصى maganan nan malamaman da rana da ku dawo ta nan wajen da babu wani gaban لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران ألا يتكرك سوراري قول الضوارب بالحصى مغنر ما سبقن واتو أسا ما سبقن سقوى كينن malaman da ke bugun ƙasa wa zajiri na tsaira da masu korar tsuntsu bit tsayarani ya tashi wannan shi ake ce ma a tsayara in za kai wata bukata ka ɗauko tsuntsu ka sake shi in ka sake shi sai ka gani ina zai kama tafiya canfi kenan in yayi gabas to akwai sa'a in yayi yamma kuma babu sa'a falfinkatani ka zubatani alal qada وبعلم غيب الله جاهلتان والفرقتان جماعة ننقل بيو كذوبتان مقريتان على القضاء كما كنت الله كيف يبقون قصا مقريتي كي كيف يكامت انسوك سكي مقريتي كي وبعلم غيب الله جاهلتان لعلم الله تبارك وتعالى جاهل لي قدا بيوني وعيسان غيبه tsuntsu da za ka kama ka saki ko kuma ka buga ƙasa ka ɗanyi kaza ka ɗanyi kaza ka ce kaza lahi ba gaskiya ba ne inan ba wanda ya san kulla ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illallah kadhaba al muhandis wal munajjib mithluhu wa huma li ilmi allahi mudda'iyan kadhaba al muhandis injiniyan tauraro shine mai da'awar ya san komi wal munajjimu mithluhu hakan nan wannan wannan muhandis shi ya shammale duka ba yana magana muhandis wanga injiniyoyi na zamani ba na gini ko na kaza a shi wanga ilimin tauraro ilimin kaza ilimin kaza ilimin manazilul qamar manazilul shams walmunajjimu shi kuma shi mai kula da ilimin tauraro ne mithluhu misalinsa wa huma li ilmi llahi mudda'iyani dukkan waɗannan mutanen guda biyu suna da awar ilimin Allah ya za ku yi da awar ilimin Allah kai mai rana mai tauraro mai wata mai kaza mai kaza da mai tauraron da mai tauraron duka kuna da awar ilimin Allah kuna da awar ilimin Allah tabaraka wa ta'ala al'ardu inda kilaihi ma karawiyatu wa huma bi hadha al-qawli muftariyani al'ardu ƙasa inda kilaihi ma wurin dukkan waɗanga guda biyu karawiyatu ƙasa zagayawa take ƙasa tana zagayawa kalkura kurawiyatul eh kurawiya yan ce ƙasa kurawiya zagayayya ce kamar ƙwallo take kuma bayan haka ita da kanta take motsawa ka gane ko shi ne karawiya wahuma bi hadal qawl mubtadi kai su da wannan magana ƙarya suke Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha me ma'anar dahaha an shimfida ta an shimfiɗa ta kenan ka zo ka ce muna ƙasa kaman kwallo take kuma tana motsi ko kuma tana abun gashi tana juyawa Allah ya ce karawiya wato da haha ƙasa da ya tabbatar da ita kuma yanzu ka zo don muna da magana cewa ƙasa tana juyawa kanka dai ne ga juyawa kanka ne ya juya ba ƙasa ba in kan mutum ya juye sai abin nan ƙasa tabbatacciya take wuri ɗaya wal ardu inda ulin nuhala satihatun bi dalili sirqin wadih al qur'ani wal ardu inda ulin nuha ƙasa a wurin ma'abuta hankula la satihatun shimfiɗaɗɗiya ce bi dalili sirqi dalili ne na gaskiya wadih al qur'ani wanda yake bayyananne ga al qur'ani وأتي والأرض بعد ذلك دحاها والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان nan raddi ne zuwa ga masu cewa ƙasa karawiya raddi ne zuwa waɗanda sun kamai da ƙasa wato kurawiya ƙasa ba kurawiya ba wanda jogarafiya sun ka tabbatar da ita falakiya wanda suna magana a kan ƙasa kurawiya ce wannan magana ce wadda take babu dalili a kanta shi ne mana ya zo ya shiga raddi a kan wannan wallahu sayyara hafi rashin lilwara Allah ya sanya ta shimfiɗa ne ga talikai wa bana sama kuma Allah ya gina sama bi ahsanil bunyani وفي كاون جيني والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان والله ألا أخبر أنها مسطوحة ألا يبين تيوى كسنن شنفدتياتي شنفدتياتي ƙasa shimfiɗaɗɗiya ce Allah ya bayyana muna wannan wa abana zalika ya bayyana wannan ayyuma tibiyani matukar bayyanawa Allah ya riga ya bayyana mana wannan matukar bayyanawa amma idan ka zo ka ce muna ai ƙasa ba shimfiɗaɗɗiya ba ce kamar shakalin kura tana shakalin wato balo ƙwallo za mu ce maka ƙarya kake da Allah ya ce wal arda ba da zalika da haha kurawiya da asaluhu min al kura in ka zo ka ce mana ƙasa kurawiyatun kuma ƙasa tana zagayawa tana abinci ba haka Allah ya ce ba wallahu akhbara annaha masduhatun wa abana zalika ayyama tibyan ayyama tibyan Allah ya bayyana hakan nan akan cewa ƙasashen fidaddiya ce kuma ya bayyana wannan matuƙar bayyanawa a ahata bil ardi al muhitati ilmuhum am bil jibali shumma khil akanafi a ahata bil ardi al muhitati ilmuhum shin ilmuhum ilimin su waɗanga falsafofi a haɗa bil ardil muhida wato shin ya zagaye da ƙasa wadda ta zagaye duniya an bil jibali shummahi ko kuma da manya-manyan duwatsu al'akinani waɗanda suke wato sun zama matsara kinnun kenan waje ala jibala akananan akananan wurin da za ka shiga ka ɓuya shine a kananan am yukhbiruna bi tuliha wa bi ardiha am hal huma fil qadri mustawiyani am koko yukhbiruna suna ba da labari bi tuliha da tsawonta wa bi ardiha ko da fadin ƙasa din am hal huma fil qadri mustawiyani ko kuma su din nan da ƙasar da abun ga da fadinta da tsayinta a wajen kaddara a wajen gwargwado daidai suke da fadi da tsawo na kasa wane ne ya fi tsawon na?
tsawon ya tsawo an na laka haza akwai dalili Allah ya ba mu labarin cewa tsawon ƙasa da faɗin ƙasa da tsawo da faɗi akwai mikidarinsu mu dai Allah ya ce mana wal arda ba da zalika to in ka ce tsawon yayi tana haka ko tana haka ko tana haka ko tana haka ina ne tsawon ma ina ne fadin balma tun tashin farko ina fadin kasa ina tsawon ka san dai fadin Nijar ka san tsawon ne
kiyasi ne kan wata ardu hasamawati wal ardu iddatu lil muttaqin ardu to samawati wal ardu ina ardu din shi yake ai sai kai kiyasin ka gani da Allah ya sifanta mana faɗin ƙasa da sammai da kasai to su sammai ina sun kai ina sun ka abin nan ina ne sammai ina ne ta yi tsawo ina ne ta yi tsawo abu ne wanda yake la ya alamu ko irin ba yanzu dai kana Niger ka san da dai cewa Niger gabas ta fi ko ina yawa kudu da arewa duka ƙanana ne da kuma yamma amma Nijar duk tana nan ko to ƙasar Nijar ka sani to ita kuma yanzu kuma ƙasar Chari ba su kuma mutanen ta sun fi sanin ga inda ta yi to a tuƙe a tuƙe to yanzu duniyar nan ina ne tafi tsawo malam shi ne yake musu raddi fa babu wanda ya san wannan in ka ce hakan nan Allah ya ce muna wal arda ba da zalika ya shimfiɗa ta to yanzu in ka dawo ka ce mana to shi yasa malam yake mai abin ilzami yace to in haka kuke da'awa kun ce ƙasa kamar balo take to shin yanzu gabas ɗinta da yammanta da kudunta da arewa ina ne ya fi wani girma ko ko dai fil qadri mustawiya ne ba mu san wannan ba duk rayuwar mu dai yan wuraren da muke rayuwa su ne muke rayuwa iyakan mutum yayi dan tafiya ya je Amerika to bakin duniyar balki ne ya tai wani gari kaza ya tai China ya tai kaza ya tai kaza ya tai Saudiya don ka je Saudiya ma ka je tsakiyar ƙasa
tsakiyar duniya tsakiyar duniya to in ka je tsakiyar duniya tsakiyar duniya ma to yanzu ina sauranta abin da yasa nan ma mun ka gane tsakiyar duniya ne dan baitul ka'aba tana daidai da baitul ma'mur wanda yake tsakiyar duniya to sauran duniyoyin to kuma waga baka labarin nan tsawon ta metar kaza nan tsawon ta metar kaza ne ko kuma ka taba jin ga wani wanda ya haɗe duniyar ga ya gano ta ya tsaye ko ina ya gane ya danne nan ya danne nan
cewa ruwan nan da ashe ne ga bakin duniya ke da ruwan nan da ashe ne da su ma karkashin sa aika sa zama sai karkashin sa aika sa zama
su karkashin ruwan suku waye ce maka can bayan su babu halittu wannan wannan ilimi ne wanda masu wannan ilimin aflak da menene waɗanda suka sun kutsa cikin shi kutsa cikin shi bai da wani amfani ilimin jahaluhu la yadur jahaluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa wa ilmuhu la yanfa dan ka abin gashi ga abin ko masu zuwa sama da sauran sararin saman duniya da menene da suke ci sun tafi to ai shirfa ida am yukhbaruna bi tuliha wa bi ard am huma bil qadr mustawiyat am fajjaru anharaha wa uyunaha ma'an bihi yurwa sadal atashan am koko fajjaru anharaha su masu da'awa waɗanga da'awoyi su ne sun ka bubbugo da al'anhar ƙoranmu wa'uyuna ha da idanun ruwa ma'an bihi ruwa sada al'adashani ruwa waɗanda ake ƙosar da asada mai bukata wato mai kishi al'adashani mai tsananin kishi da sada da al'adashani duk ma'ana su guda qatarun nada wa bal sada madalla ballu sada sada shine al'adashani al'adashani shine as-sada al'adashani sada al'adashani kaga ataful bayani ne mai kishirwa mai tsananin kishirwa am akharaju athmaraha wa nabataha wa nakhla dhata tal'i wal inwani am koko akharaju athmaraha sune sun ka fitar da ƴaƴan itatuwanta wa nabataha da tsirranta wa nakhla da dabino dhata tal'i ma abuciya hore wal inwani ma abuciya duzon dabino wannan dujar dabino shine kinwanun daniya dodo hmm?
dodo
dumbuje wannan shi salafida ba hausa gane ce shi am hallahum ilmun bi addi thimariha am bi ikhtilafi at'am wal alwan Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah yana musu ilzami ne masu wannan da'awa ta ƙasa kaza ce ƙasa karawiya to shine yanzu suke yake mu am hallahum ilmun bi addi thimari ko suna da ilmi ne da kididdigan ƴaƴan itatuwan da Allah ya fita am bi ikhtilafi ta'ami ko kuma suna da sani da sabanin ɗanɗano wal alwani da kuma launin nukka Allahu ahkama khalqa zalika kullihi sun'an wa atqana ayyama itqani wace Allahu Allah ahkama khalqa zalika kullihi shine wanda ya kyautata hukunci a halittar wannan duka san'an a aikace wa atqana ayyama itqani kuma ya kyautata matuƙar kyautatawa kenan ba wani wanda zai zo ya ce maka al'ardu indahum karawiyatu wannan babu wannan inda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya muna a wal arda ba'da zalika da ha babu da wani abin da zamu wuce bayan wannan madalla atqana kenan amma duk abin da ya wuce ilimin Allah baka da abin da zaka faɗa akai shi yanda Allah ya ce muna wal arda ba'da zalika da ha inda Allah yana son ya wani bayani sai ya zo muna da wani bayani kuma inda Allah ya sa akwai wani abu mai amfani da mu ba zai bar mu ba sai ce kasar nan fa daga gari kaza zuwa gari kaza kudin ta kaza ne ya abin ta kaza ne abin ta kaza ne da haka duk waɗannan ilmin muka ne waɗanda suke na falsafawa wanda ba su da amfani sai mu tashi kullil tabibil failasufi bi za'mi inna tabi'ata ilmu ha